أعوذ من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعص الله ورسوله فقد غوى والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على أفضل الأنبياء والمرسلين نبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم أما بعد يقوى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna godiya ga Allah subhanahu wa ta'ala da ya kadarta mana haduwa a wannan yammaci na asabar a yau muna ashirin da biyu ga wata na rabi'un al'awwal hijira shekara ta dubu ɗaya da da da hudu arba'in biyar, wanda ya dace wa bakwai ɗin watan goma miladiya ta dubu biyu da da ashirin uku. za mu yi darasi na goma sha biyar a cikin littafin hirasatul aqida mun tsaya daidai safaha ta saba'in da biyu. inda mala yake cewa manhaju salafi ya kuwu ala sunnati wal ittiba'i wa manhaju mukhalifihim ya kuwu ala libtida manhajin magabata na kwarai sahabban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da waɗanda suka biyo bayan sahabbai akan turban sahabbai manhajinsu a ɓangaren da ya shahi bauta wa Allah subhanahu wa ta'ala shi ne abin da ya shahi al'ittiba al'ittiba shi ne bi suke abin da Allah da manzo suka faɗa wanda wannan kuma misdaƙan liƙaunihi tabaraka wa ta'ala ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ku bi abin da aka sabkar muku daga wajen ubangijinku kenan idan muka fahimci haka dukkan wani mutum mai imani abin da ke kanka shine kawai bi ne za ka yi sannan mala ya ce manhajin waɗanda suka saba wa ahadun sunna kuma a kan mi yake dogaruwa yake tsayuwa mala ya ce ya komo alal ibtida su kuma suna kafa shi a kan ƙirƙire yau da gobe da jibi sai wani ya sayo wani abu da sunan addini amma kuma bayyana wata hujja babu wani dalili akan haka na gyan kenan su ahlu sunna bi suke su kuma ma'abuta bin son zuciya kirkira suke to malam zai maka yana mana magana akan wannan gaba ina ga mun zo kusan karshen safahar amma baya hana mu doko daga inda malam bayanin da yake yi yana ambata cewa an samu wasu jama'a waɗanda suka fito a baya-baya waɗanda daga cikin manuhohinsu shine aibanta magabata ko kuma zagin magabata sai ya ɗauko wani mutumin da a addinin musulunci iya da yauni da aya alƙur'ani mai girma sai ya rushe wannan mutumin kaga idan ya rushe shi ya zazzage shi ya nuna cewa ba mutumin kirki bane ba miyai yana so ne ya rushe addinin Allah amma bai huto ba ta kai tsaye yadda za ku fahimci addini yake so ya rushe bal ma waɗanda suka yi dakon addinin suka yi ɗoko shi idan ya rushe su kaga dole abin da suka ɗoko ya zama zomi shi ma rushe shi to malike ca irin wannan ɗabi'a za ka same ta cewa a cikin ƙungiyoyi daban-daban da jama'a kala-kala da sunan almaniya da sunan aklaniya da sunan wane ne mu'tazila da sauransu sai male ce wa qad shaya'ahum za mu tashi daga nan daga cikin waɗanda suka goya wa waɗannan mutanen da suke fama rushe mutanen da suka zo da addini وقد شايعهم البعض من المنافقين والجاهلين wasu daga cikin munafukai da jahilai wa ushaqi shuhura da mutanen da suke da bukatuwa da ishruwa na shahara sai ɗauko wani katon malami da sunan addini kuma malami ne wanda rabbani sai ya ɗauko wannan malamin ya yi kace-kace da shi saboda a rika yawo da ko bidiyon shi kuna makamancin wannan yana aibanta wannan malamin ya zo da wani abu sabu laraba suna da wani karin magana da suke cewa khalif tu'raf khalif tu'raf ka saba sai a sanka yanzu duk abin da aka sani ga yanda ake daga ka zo da sabanin wannan abu to yanzu yanzu za ka bayyana kowa ya san cewa wani kaza ne to daga cikin mutane kuma akwai waɗanda wannan abin sun ɗauke shi a matsayin rashin lafiya abin da ake don a samu lada zai yi wannan aikin don dai kawai ya shahara don ya bayyana don a cewa ne to kaga wani rashin lahiya ne rashin lahiya ne kamar da malamai suke ba da labarin wani wani mutum da ya tafi aikin hajji kawai bi'iru zamzam wannan rijiyar ta zamzam a wancan lokacin da yake ba a katangance take ba kawai sai bawali a cikinta sai mutanen duniya suka taso kan shi hukuma ta kama shi aka kaka ce mushi kai lahiya sai ke ce musu uridu an uzkar walau bil la'ana nan an yi mausim ne an haɗa mutanen duniya akwai wakilan kowace ƙasa ya ce ina so ne a ambaci sunana a duk ƙasar da ta zo aikin hajji walau bil la'ana ko da tsine mun za a riƙa yi kawai dai ambace ni to irin wannan rashin lahiya akwai shi kaga mutum ya zama ɗabi'an shi da halin shi kawai gogaggen ɗan duniya ne irin yadda bature da bai san Allah ba bai san gobe kiyama ba ya zai yi wata bajinta da wani aiki wata kila har ya salwantar da ran shi saboda yami saboda a ambace shi a ce shi yayi kaza to zaka samu irin waɗannan su ma sun hayo kan sahabbai ko kuma wasu malaman da aka san cewa malamai ne na Allah mali ce wa ahlul ahwa'i wa nahawihim da ma'abuta son zuciya da makamantansu wa sara ha'ula'i wa ula'ika yusiruna shukuka waɗannan mutanen sai ya zamanto ƙoƙarinsu ya za a yi su iya aifar da ashukuk jam'i ne na ashakku ya za a sa maka shakka da sunan addini yanzu wasu abubuwan da kake ga ana yi ba su ake gabar musuluncin ba su ake kawo a sa maka shakka saboda ga lokacin da ka zamanto kana da shakka akan Allah ko manzon shi to kai an gama cin nasara akan ka to za ka ga zaka ga suna ta kokarin ya za su sanya mutane shakka da haka za a rika kirkirar ayyukan ta'addanci ana jingina wa musulunci saboda ku da kanku da kuke musuluncin ku rika jin cewa kai wannan in dai karantarwar addinin ce ta yi kira zuwa ga wannan wannan abin da bai ba to duka wasu abubuwa ne ake yi da manuwa ake yin su manufa na duniya na a raba ku da ya za a raba ku da addinin ku gaba daya Allah kare mu to waɗannan shukuk kuma akwai su da yawa mutum ya karanta Qur'ani tun daga suratul Fatiha har zuwa suratul Nas duk ayar da ya bukata zai kawo ta la illa ya hada Qur'anin ma kutubu tis'a wannan gabaki ɗaya babu hadisin da bai sani ba amma duka yayi ne saboda ya za a jefa wa duniyar musulunci shakka irin waɗannan mutane suna nan a tile a irin amurka akwai wata ana kiranta da suna alaiha min allahi ma tastahiqu ana kiranta da suna doktura wa fa sultan ta cikin waɗannan mutanen mulhidai wanda suna ga addinin ma gaba ɗaya shi ya zo ya kasa al'umma ya rarraba al'umma ya kawo rashin zaman lafiya da amurka makamantar wannan irin hadisin umirtu an uqatila an-nas hatta yashhadu an la ilaha illa allah tana cewa wai ai an raba mutane gida biyu suna tattaunawa da wani malami Allah rushi rahama ana kira shi da suna Ustaz Dr. Ibrahim Al-Khuli wannan kasar Misra yace ke da kike wannan magana masihiyya da kike cewa da addinin yahudanci da kike magana akai su kuma qassamun nas ila kam qassamun alam ila kam su kuma rawsar kasa duniya dole su ma san kasa shi akwai qism masihi akwai qism ghairu masihi akwai waɗanda suke masihiyya suke kiristoci da akwai da kuma su ba ko ba haka ba an samu kilan nawa guda biyu yahudawa su ma haka akwai ba yahudi akwai ba yahudi ba wannan kuma haka nan ne ɗabi'a ce ta rayuwa haka to suna na irin waɗannan mutanen za su karanta addinin su jayo aya su ja hadisi amma burinsu ya za a yi su sa muku shakka a cikin addini kuma Allah zai iya zuwa ya kawo teburi ya kawo mumbari ya sami kuro yana mutane bayani alhali manufar shi kenan ya sa muku shakka akan abu huraira ya zagi abubakar ya aibanta umar ya zagi usmanu ya zagi wane ne haka kawai kuma ya rika ce ai so ne yake ya haska wa mutane alhali mutane suna cikin haske shi ne ke fama ya fuke su ya sa su cikin duhu ta irin wani diyawa kai shi kuma sai ga ana mawwala irin waɗannan abubuwa ana finansan su wanda zai irin wannan hayaniya kaga ana finansan shi da kaga tahiyar sai kaga tahiya ce wanda lalle akwai biye a ƙasan ƙadanku akwai wani abin da ke faruwa tahta sita yanzu wancan da yake fasar tahta sama zalla yanda ya ga dama yake tutture wanda ya ga dama wanda yake garin Kano kaga waɗannan abubuwa duka suna kama da haka za a samu wasu mutane dajjali da makaryata don su zo su sama mutane shakka a cikin abin da ke addinin su yana karanta hadisi sai ce a wannan hadisi a cikin bukhari yanzu ya sa a jingina wa manzo Allah kaza sallallahu alaihi wasallam yana yaz'umu annahu yuhibbu ar-rasul lakinnahu kadhib kadhab dajjal afak athim aidan mu'tadil magadaci ne to waɗannan abubuwa duka suna daga cikin abubuwan da a yau ana ganin su suna suna kuma suna faruwa Allah kare mu malici wal ishkalat a kawo mutane matsala haula sahabati akan sahabban manzon Allah wa'a'immati salafi da malamai wanda suke magabata kaga akan sahabbai sai a ce maka ya zai a ce abu huraira shine wanda ya kowa hadisi alhali abu huraira ne ya musulunta a shekara ta bakwai ko shekara ta shida ko kaza ga su abubakar siddiq ya zai ya wuce abubakar siddiq da shi su ne farkon musulunta irin su aliyu ibn abi talib irin su khadija da sauransu kaga duka shukuku ne shakka hali abu huraira ya lazimci annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama hadaran wa safara ko a zaman gida ko a cikin bulaguro ko a zazzagayawa da mazalaki duk inda zai kai za ka samu abu hurairar ya tare da shi sannan kuma garinsu ya bari ya zo don ɗaukar ilimin kawai da haka yake cikin ahalus suffa waɗannan mutane suka tare a masallacin manzala don ɗaukar karatu yana hardace abubuwa da ya kuma abubuwa suna kufce mushi sai ke ce manzon sallallahu alaihi ya rasulullahi asma'u ina ji daga gare ka alkathira abubuwa da yawa amma suna kauce mu manzon Allah ce mishi shunfuda mayahinka ya shunfuda mayahin shi annabi Muhammad sallallahu alaihi ya mishi addu'a ya towa a sama yace doki ka yafa da ya doka yafa yace tunda yake manzon Allah bai taba faɗin wata magana ba abubuwa da ya manta kaga wannan fadlullahi ne yutihi man yasha kuma Allah ya bashi to sai ga ana fama ya za a samu shakka akan waɗannan saboda in aka sa maka shakka akan sahabi to ho magana ta riga ta kare laki Allah kiyaye malike cewa wa ahlus sunnati wal jama'ati sannan kuma da ma'abuta sunna da jama'a su ma duk a sa maka shakka akan su malike cewa wa yulquna bi shubahati hawla manhajihim wa turatihim su waɗannan munafukai da waɗanda suke goyon bayan su na jahilai da ma'abuta son shuhura da ‘yan bid'a mai suke yi wa yulkuna bi shubahati suna jeho shubaha haula manhajihim akan manhajin ahlus sunna wa turatihim da tafarkinsu da littafan da suke ɗaukan karatu daga cikinsu sannan malaka cewa wa yalta wa yaltaqituna al-akhta'a sannan ko suna bibiyan kuskure kuskure ɗan kaɗan ake nema wane ya yi shi kenan sai a ɗauki wannan kuskuren a kurmuta shi wanda wannan duka iya daga cikin alamar munafuci kaga mutum ya yi aikin alheri goma amma duk baka ce komai akai ba yanzu da na sha ɗaya da ya ba daidai ba a lokacin za ka ɗaga baki kai ta maganganu kana ta surutu akai to za ka same su cewa yaltaqituna al-akhta'a wa dhallal haka kuma da abin da yake zalla laka ce zalla shine talallabiya ta ja mutum ko kuskure ya shi ya aikata wani abu saboda ba masumi bane ba da yanda kake ga cewa malami ne ya kai matsayi kaza zai iya kuskure saboda ba masumi bane ba malaka ta wa yuhimuna aljahilina suna wahamta wa jahilai bi annaha hiya usuli wa manahijil wa manahijil salaf yanzu wannan kuskuren da aka gani a wajen wani da wannan zalla talallabiya ta dauki wani ya aikata ba daidai ba sai a rika sanya wa jahilai cewa ku buwa ku ganiwa wannan shine manhajin nasu yanzu ya za a zo a ce a ɗora mutane akan wannan alhali kuskuren wani mutum ne kuskuren shi iya tare da shi shi idan ne kuskure ni ne ne kuskure ba ta farkin da nake son ba ne kuskure kuma kabil ne akan in yi kuskure in yi daidai wani abu ne wanda yake ɗan adam ba masumi ba ne ba kai ba annabi ba kai ba mala'ika ba dole za ka yi kuskure to haka za ka ga suna bibiyan abin da yake kuskure ne sai a rika bayyana mutane aito wannan shine tsarin su ko shine tahiyar su malai ce wa yutliquna al-alqaba shani'a za ka same su kuma suna laqabi ash-shani'a wanda yake mai muni sai a samu wani laqabi mai muni sai a sama wani malami saboda kawai an gaina kiran mutane zuwa ga tafarkin wa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana bid'antar da abubuwan da ya zamanto an gaje su uwaye da kakanni waɗanda ba su da gindin zama a cikin addini yanzu nan da kwanaki guda uku da suka gabata akwai ɗaya daga cikin 'yan uwa malam sani ibn hazm wanda ya zo nan ya yi karatu wani lokaci wani wanda ya zai da agadas wani abokin har shagon shi ɗan bida suka kama shi haƙi ƙarshe sai da dole hukuma ta shiga tsakaninsu aka yi dokoki da ƙa'idodi tukwa abin da lafa saboda ya yi magana a kan wata sallarsu da suke biyanu take kuwa da irin abubuwan da ake na cakudaddeniya da wane ne wai a yi wa'azi a kan wannan ba a isa ba garin ya tashi to sai ka samu irin wannan sai a mashi laƙabin mi laƙabin ɗan fitina ne ko ya rena mutane ko kuma a ya za a yi abin da aka yi tun nan da shekaru kaza a ce za su kuma a yi shi akwai abubuwa jiya ba a ƙasa wanda sai a hankali ka ga wani bangaren na masallatayya da kabarurruka a ciki da wane ne kuma ana ta wannan Allah kyauta malace wal awsafar radi'a da wasafi wanda yake lalacecce ghairal la'iqati ala salafi wanda bai cancanta ga magabata ba wa atba'ihim da da mabiya waɗannan salaf qadiman wa hadisan ko ada ko a yanzu sai a musu laƙabi a musu suna wanda yake lalacecce wanda bai kamata ba ko ɗan duniya bai kamata a samu shi wani suna ba tare mutumin da yake wakiltar addini ba sai a mushi wani suna saboda a nafara mutane a yanzu a kore mutane su ma fasa sauraren shi kwanan makamancin wannan yanzu shekarun da suka gabata haka ɗaya daga cikin malaman garin da ake cewa ai daga ka saurare shi kawai wuta kawai zai kai a ce duk abin da yake waɗi kawai wuta wuta wuta wuta aka faɗi aka faɗi yanzu an gaji an bari eh ita gaskiya haka take illallahu ma Allah ya bai wa ma'abuta gaskiyan juriya amma tabbas sai an kuma fahimta sai ga an tado wata mas'ala duk iya makuran tunaninka wallahi in dai ba za ka mai da abin zuwa ga Allah bane in dai wani sababi ne na rayuwa sai ga abin nan bai yiwa kuma sai a zo a wayi gari yayi waɗanda suke gaba-gaba akan kin abin kaga ko su a karan kansu ko kuma ɗiyan da suka haifa sun shigo cikin amana gayya saboda gaskiya shi alhaku ya duhu walbaɗin ya zuwa mahamar takawar tafa'a wa ala duk yadda abubuwan suke na banza suka ɗaukaka suka kai ƙololuwa wallah wata za ka nemi su karasa ka ji kamar ba a yi su ba bal na ƙarfi bil haƙƙi alal baɗil fa yadda mabuhu fa iza huwa zahir wa lakumul wayyu mimma tasifun duk abin da yake gaskiya ne to shi ne abin da ya kamata mutum ya rubuta shi kuma ka jure kai haƙuri magana sharri kage wane ne a kai har zuwa ga taɓa jikinka kuna makamanci wannan kai haƙuri ka jure saboda kai ka san me kake yi to shi ne malaki ta anan ala nahwi ma kana aslafuhum za ka samu waɗannan suna awsaf wanda suke ba su da kyawu akan magabata na kwarai da waɗanda ma suke raye a yanzu waɗanda suke kan hanyar magabatan yake cewa irin sharri da kage alama kana aslafuhum a irin yanda wanda suka gabace su na almunafiku na munafukai yaf'aluna suke aikatawa tijaha rasulullahi sallallahu alaihi wasallam wa ashabi akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi min al-lamzi was sukhriya na abin da ya shafi zumbe idan ka ce kalima ta al-lamzu shine misali lamazahu ai ashara ilaihi bi bi jafanihi kai nuni da mutum da kwayar idanka ya zo wuce sai kai nuni da shi kuma sannan sai kai wata magana kasa kasa eh allamzu shine Allah ke cewa waylul li kulli humazatin lumaza mai irin wannan dabi Allah ya shalka wannan azaba to zaka samu ma'abuta gaskiya a kowane lokaci munafukai suna musu allamsu wa idza marru bihim yataghamazun haka in suka zo wucewa za munafukai za su rika tunkudan junan su suna kudube su wa waɗannan wasu ne shiriyu waɗannan wai su ne wanda Allah manna Allahu alaihim su ne Allah ya ba ya dan dogo wai su ne Allah ya fahimtar da su duk kasuwa ne kasuwa ne kasuwa ne duk ba su gane ba yanzu a ce wai wani yanzu kaman wani a ce wasu su gane gaskiya wallahi kaza ka ji ana faɗi kuma an faɗi a da ana faɗi har a yanzu a ce kai yanzu wannan abu in gaskiya ne kai kai wani fahimta ko ka kai malam wani al'ali fahimtar gaskiya kyauta ce ta ubangiji ba magana ba ne na abin da ya shayi wani ko wani ko dangantaka ko kuɗi ko mulki ba duk ba wannan ba ne idan da mulki ne yake sa mutum ya fahimta da fir'auna ya fahimta amma sai gashi ya mutu a kaskance a walakance a tozarce kuma sannan ba haka na annaru yu'raduna alaiha guduwan wa ashiya wa yawma taqumu sa'atu adkhilu ala fir'auna ashadda al'azab haka Allah ya kashe shi karshe kuma ya zama to wuta ce makoman shi to haka zaka samu allamzun nan za a yi tai ba fasa za a yi ba wasukhuriya haka kuma da izgili ana mutun yana karanta aya ana mishi izgili yana karanta hadisin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam akan fahimtar da sahabbai suka yi ba akan fahimtar da shi ba irin fahimtar abdullahi dan umar abdullahi dan abbas abdullahi dan mas'ud wannan kinkima kinkiman malamai a cikin sahabbai suka fahimta idan mutum ya faɗi sai a ce ai ka zo da sabon sai ka kasa gane wanne ne sabon kai wanaka da kake tutiya da shi da magarin naku ma gaba ɗaya duka bai wuce ba shekara 200 ko shekara 300 gin tarihin shi in aka koma shekara 300 baya babu ku babu alamar tarihin naku ma dama kame kame ne saboda duka abin da yake mabniyun ala shukuk wa zunun ko ba ka ba la'annaha masadir tarihiyya shafawiyya ai shafihi shafahiyya yani a baki ne aka faɗi ba wani rubutu bane ba daga wani mutum yarjejje bal an shawwaha ma da yawa daga cikin tarihi saboda ba mun rubuta shi ba rubuta shi tura mulkin mallaka suka rubuta shi su ma sun rubuta daidai da irin nasu siyasa da irin nasu manuhoyi haka ne ba haka bane ba alamatul istifham Allahu a'lam da haka karka rubuta cewa ku garin ku kuwa ne da kuwa ne ka tsaya ka bi abin da yake daidai abin da yake gaskiya wanda shine zaman lafiyarka malai cika kaulihim kamar faɗan munafukai akan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam da sahabban shi lokacin da za a ta yakin tabuka yaƙi ne wanda iya da tazaran kusan kilomita 900 da wasu abubuwa daga garin daga garin madina kuma wurin da za a shiga da sahara ne zalla kusun gumi za a yi tafiya a ciki za a kai wa kaburai farmaki tabuka a sahabbai suke cewa annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam idan zai musu bayani akan abin da ya shafi wuta yaki yana musu bayani akan yana musu kaikaice wajen bayani suka ce banda tabuka ta za a ta yi tabuka kai tsaye aka ce ga inda za mu ta yanzu lokacin mazalla zai huta garin da a yamma yake idan ya tashi zai huta daga kusa ko kuma ta huta daga gabas saboda a ɓadda hankalin tunanin duk wanda zai ɗauki labari ya kai wa ya kai wa kafirai ya kai wa abokan gaba eh alharbu huda shi ya ki dan zamban sai mazalla ya yi tahiya gaba sosai in ya so kuma sai ya lankusa ya yi kwana ya zama tuya tinkari kuma yamma eh ba ku an karba kawai sai kun ji fasaha sabahul munzarina fasaha sabahul munzarina to ita tabuka mazalla ya bayyana musu ta yi tabuka kuma ya ja hankalinsu duk wanda Allah ya hore mashi da abin hawa ne abinci ne da za a taimaka wa mutane makami ne da za a ta yaƙi kaza ne kowa ya kawo a lokacin usman ibn affan Allah ƙari da a gare shi ya kawo wata dukiya dananir ya kawo gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya aji mazala ya rika caka hannun shi a ciki yana daga haka yana cewa ma darra usmanu ma fa'ala ba'da yau ba abinda zai ƙara cutar da imanin usman daga wannan aikin da ya aikata garanti gina aljanna e babu zancen wannan an da ya kawai an ƙari ya zana wani tunanin ka da shi kenan ya ke ta ma sha'an ko to imanin naka ne bai ke can ba inda ya kai can in babu wannan tunanin ba hallau ƙaimi za ka ƙara a kan abin da kake saboda allah ƙara daga darajar ka cikin aljanna usman ibn affan mazala sallallahu alaihi wasallam an daga fi'in ruma a cikin garin madina ta wani bai yahudi mazala cewa zai sai wannan rijiyar sakamakon shiga aljanna usman ya sai ta Allah ya bashi dukiya yayi amfani da daman da Allah ya bashi yin a cikin abin da ya shafi aikata aikin da zai taimaka wa addinin shi har yau abinda malamai suke ambatawa da Usman ibn Affan yana da wani abin da zaka kiraye shi da suna hannun jari akwai dukiyar da aka ware a matsayin waƙafi me dukiya ta waƙafi ba dukiyar kowa bace ba ni da na bada na bada ta ne waqful lillah na ba Allah ita a ajje ta amma addinin Allah aiki misali za mu buɗe hannun jari a harkar kasuwa ko na makamancin wannan akwai sharikati da yawa za ka samu ta society sai ka sa hannunka a cikin misali kaso biyar a cikin ɗari ko kaso biyu a cikin ɗari ka ce wannan abin da za a rika badawa a wannan ɓangaren a rika taimakawa addini ta ɓangare kaza a yi takardu a yi komi da komi bayan ka bar shekara duniya da shekara ɗari biyu ma idan dai ba wani matsala ya zo samu ba wannan abin yana daina cikin ba usman iya da wasu abubuwa waɗanda ya keɓance wa allah kuma harin suna kuma al'umma suna amfana da su sai a yake cewa ma su munafukai suke cewa game da game da sahabbai kaga tahiya ce mai tsawo tana buƙatan guziri mai ƙaihi a nan ne za ka ga mutum ya zo gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma'ala allazina idza atawka litahmilahum qulta la ajidu ma ahmilukum alayhi tawallaw wa a'yunuhum tafidu min ad-dam'i hazanan alla yajidu ma yunfiqun Allah ya ce za su zo suna kuka a gaban annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suna neman abun hawa suna neman makami don su yi tattakin tahiyyar kilo dubu su ta yakin tabuka daga mutum ya rasa yana kuka saboda imanin da ke cikin zuciyar shi yana so ya samu ɗan abin da zai riƙe saboda shi ma a tsaye shi to waɗannan sahabban da irin halin da suke ciki sai munafukai suka koma ke suke cewa mara aina mitla ƙurra'ina haƙulai mu mu taɓa gaba irin mutane makaranta irin waɗannan suke nuna sahabbai suka ce arqabu budunan masu ciki kato wala akzaba alsunan masu halshe makaryaci wala ajbana inda liqa'il aduwi kuma matsorata wajen hakuwa da abankan gaba suka ce sama da waɗannan mutane suka nuna sabon mutane subhanallahi malai ce kai wa qalu bi maqalatin ukhra khabitha sun waɗi maganganu maganganu wasu na daban ban da wawa annan sun ƙara maganganu ne waɗanda suke habisa masu muni fa'anzan Allah fihim ƙur'anin yutla sai Allah ya sabkar da ƙur'ani a kan su waɗannan munafukan ana karanta ƙur'anin na hatta shi kiyama wa huwa ƙaunuhu shi ne faɗar Allah mai girma da buwaya wa minhum daga cikin munafukai akwai waɗanda allazina yu'zuna nabiyya waɗanda suke cutar da annabi sallallahu alaihi wasallam kamar kai ne a kalle ka a ce a bakanka duk mutanen banza ne duk kaza ne kaga ba su kai tsaye aka aibanta ba lasiya ma dubi zuwa ga cewa sun biyo ka ne sun zo tare da kai saboda wata da'awa da wani kira da kake yi wa aka zaga kai aka zaga kenan annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam suka aibanta kai tsaye shi ne Allah ya ce waɗannan mutanen munafukai yu'zuna nabiyya suna cutar da annabi waya kuluna kuma suna cewa wai huwa uzul wai annabi muhammad sallallahu alaihi wasallama wai kunne ne wanda yake sauraron kowane irin tarkacen labari haka nan ƙarya take Allah ya ce kul faɗa musu uzunu khairin lakum shi sauraron annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kunnen shi abin da yake saurara shine yana sauraron abin da yake imani ne da abin da yake gaskiya ne na abin da masu imani suke faɗi mashi amma sauran tarkacen labari mazana salasalar baya sauraron shi kul uzun khairin lakum yukminu billahi wannan manzan da kuke magana a kan shi ya yi imani da Allah wa tabbatar da haka Allah ya tabbatar da haka wa yukminu lil mu'minina kuma yana mai gaskanta masu imani suke tare da shi a duk lokacin da suka yi magana yana gaskanta su sannan kuma shi manzon nan wa rahmatul lil ladina amanu minkum kuma rahama ce ga masu imani a cikinku amma baka shedi wallazina yu'zuna rasulullahi lahum azabun alim Allah yace ku sani ku rubuta ku aji duk wanda yake cutar da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama wannan mutum iya da azaba mai radadi wa yake yin azaba Allah kuma Allah ya ba mu labarin cewa waɗannan mutanen da suka cutar da manzalla suna da azaba mai radadi su waɗannan munafukan dai kaga duka wannan wace irin me suke yi suna yin maganganu ne saboda su tabar da tahiya yanzu kun taso kuna so za ku yi aikin alheri kaza kawai sai wani ya zo ya samu yi wasu maganganun da duk zai tsare gwiwan ku yana kai wannan aiba wani abu bane ba wannan aiba ta jarumta wacce kuka yi to haka suka suka ambata musu cewa lalle wannan tahiyyar da za ku yi ina mutane za su iya zuwa su yaki suka rika nuna su nunawa irin na kaskantarwa Allah ya ƙara da cewa yahlifuna billahi su munafukai suna rantsuwa da Allah liyurdukum don su samu yardan ku sai ya ta rantsuwa na rantsi da Allah kaza kaza hali kuma ƙarya yake me yake so shi kawai saboda kai ka yarda da shi in ka yarda da shi shi shine bukatar shi wahalalle wallahu wa rasuluhu ahaqqu an yurduhu in kanu mu'minin Allah ya ce ai Allah da manzon shi ne ya cancanta su nemi yardan su in sun kasance masu imani amma saboda babu imani sai zama to kai mutane ne ake ma a ce an yi imani a baki amma zuciya tana cike da me tana cike da kafirci sai yasa munafiki yake da wahalan sha'ani ba ma a haraka addini ba ko a haraka mu'amala iya da iya da wahalar sha'ani shi yasa mutum yana da kyau ya ta roƙon Allah subhanahu wataala kar ya haƙƙa Allah haɗa ka da mutumin da kake tsammanin cewa damuwar ka damuwar shi ce horin cikin ka horin cikin shi ne amma ya zaman to a shi saban haka nan a lokacin da ka shiga cikin horin ciki lokacin damuwa yake a lokacin da ka shiga cikin kumci la'alla ma shine mutum na farko da zaka fara ba labari amma kuma a lokacin zai nuna maka a baki cewa kuna tare amma a zuciya na farin ciki Allah kiyaye shi yasa Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa innal munafiqina yace fi darkil asfal minan nar su a wutan ma a can kasa kasa suke saboda wahalan mu'amala da suke da idan mutum makiyin ka da makiyin ka ka sani ka huri ne ka huri ne ka sani amma mutum wanda zai nuna maka cewa shi mai imani ne amma kuma a shi alhali ya tare da kafiran Allah ce ya halifuna billahi liyurdukum والله ورسوله أحق أن يرضوه إن كانوا مؤمنين الله ألم يعلموا وي شن سو waɗannan munafukan ba su san cewa ba man yuhadidillah dukkan mutumin da yake yaƙan Allah wa rasulahu da manzon shi wannan mutumin fa anna lahu nar jahannama khalidan fiha tabbas iya da wuta zai dawwama a cikin ta khalidan fiha Allah ce zalikal khizyul azim wannan shine tabewa mafi girma babu wani taɓe wanda ya kai mutum ya zama to a ce ya zo ya rayu ya ƙare rayuwa kuma ya mutu ya shiga wuta jahannam Allah kare mu Allah ce ya hadarul munafiquna munafikai suna taka tsantsan suna tsoron an tunazzala alaihim suratun akan a sabkar da wata sura akan su ko wata aya akan su su abinda suke hodi daban abinda ke cikin zuciyarsu daban mai sabkar da wahayi kuma maganganun wane ne allamul guyub alimun bi zati sudur wanda ya san abin da yake cikin zuciya to yanzu su firgicin su da tashi hankali su a ce wata aya ta sako ana ta sauraron me aka ce a cikin ta kar a je wani abin da suka koye ne aka yi mi aka haska shi kowa ya gani shi ne lagata ya hazarul munafiquna an tunazzala alaihim suratun tunabbi'uhum wanda za ta rika ba da labarin bi ma fi qulubihim abin da yake cikin zukatansu Allah ce ku tahzi'u ku dai ku ci gaba da faɗi musu cewa su ci gaba izgilinsu duk wanda yake ga cewa hanyar izgili ga annabawan Allah ga manzannin Allah ga mutanen kwarai a cikin rayuwa shine tafarkin da zai ɗauka ya ci gaba da izgili inna allaha mukhrijum ma tahzarun tabbas Allah mai hudu abin da kuke tsoro ne ba maganar su waɗancan ba da aka yi ta sabko ayoyi akan su munafunci ko a yau mutum ya yi shi ƙarshe sai ta yi sai ya ritsa da shi kuma sai ya bayyana karara fallasan da yake tsoro wannan fallasan sai Allah rubuta mashi daga da abin da zaka zaka yi ka tsaya tsakaninka da Allah kai kana yi kana yi bakka yi bakka yi kawai amma ya zamanto ta lufu wa ta dur yamratan wa yasra kai kai kai can kai nan kai can kai nan kai ga kanan kai ba addinin sa kake ba kai ba kaza ba wannan wajibi ne mutum ya tsarkake ayyukan shi daga duk wani abin da yake irin wani lumbulun da kai dai harkokin ka kawai ba kallar bane ba a kawai ka fito hili da sai ma aka abin da shayi addini yaman mutumin da zai tallata shirka da bid'a yake da ƙarfin gwiwa kai da kake tallata na Allah da na manzon shi shakkan wa za ka yi me matsala a ciki wanda yake ƙarya ma ya tsaya ya dage ya murje idan shi ya yi bayani ba da kai da kake kan dai yaman ubangiji subhanahu wataala yake cewa wala in sa'altahum inda zaka tambaye su kaga can sun ce ai sahabban nan sune kaza sune kaza sune kaza Allah ce inda zaka tambaye su kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alhali abin da sun faɗi amma inda zaka tambaye su la yaqulunna za su faɗa su ƙara cewa innama kunna naqudu wa nal'ab ai naqudu muna dan kukkutsawa ne cikin zance saboda tazaran tahiya ana hira ana kai ku dubiwa ne kaza ku dubiwa ne kaza muna rage tsawon tahiya ne walal abu ai muna wasanni ne sai Allah ke cewa kul ka faɗi musu abillahi yanzu da Allah ne wa ayatihi da ayoyin Allah wa rasulihi da manzan na Allah kuntum tastahzi'una ko kasance masu izgili duk ku rasa abin da za ku yi hiran ɗebe kewa sai aka Allah da manzan shi da ayoyin Allah da sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama Allah ya ce faɗi musu la ta'taziru karku ka hamzarin komi qad haqiqa kafartum kun kafarta wa kafirta su Allah ashe mutum yana iya cewa ya yi imani kuma ya ridda ya fitar daga cikin musulunci kad kafartum ba'da imanikum bayan imaninku wa tabbatar da imani anan Allah amma sai ce yanzu imani ya rushe to kaga wanda yake maka jan tambihi da jan kunne cewa kalimatu la ilaha illallah da kafar kayi kokari ka tsaya tsayin da ka karka aikata aikin da zai warware ta kaga daga cikin abin da zai warware ta akwai mi alistihza'u billahi wa rasulihi wa dinihi aidan ko kuma wani sha'ira daga cikin sha'airul islam kai izgili da Allah ko izgili ga annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ko kuma kai izgili da wani abin da yake karantarwar addini ne ko min karantar shi in ya tabbata addini ne in kai izgili wanda zai saka musulunci kai tsaye jahilcin da ya bayyana akan wasu mutane kaga suna aibanta mutumin da la'alla misali yana da gemu sai aibanta a ce ko bunsuru ko dan akuya ko wane ne kuna makamancin wannan kaga wannan istihza biddin saboda shi wanda ya ajje gemu na ba shi kake ba shi wa umurtan shi akai akan ya aji awfu liha waffiru liha maganan waye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake faɗin haka to komin karantan abu da sunan addini in kai izgili akan shi wannan abu yana iya hukunta maka bar musulunci a misali imanin ka gashi nan ga kamar shi kana aske abinka ishuru ka ɓoye cikin jama'a a ci gaba da al'amuranka yawa amma magana ka zo ka yi izgili wannan kuma gaskiya zai taɓa maka musulunci ka tabbas saboda abin da tabbatacce da sunan addini manzala ya yi magana kai ka tada kai awa to shi Allah ke cewa nan la ta'taziru qad kafartum ba'da imanikum kun kafirta an kare sai ke Allah ce in na'fu an ta'ifatin minkum in muka yahe wa wasu jama'a a cikin akwai wanda sun yi nadama akan abin da suka yi imanin su ya komo Allah ya gafarta musu Allah ce nu'azzibu ta'ifatan akwai waɗanda tabbas hatman ba shakka azabtar da su zamu me yasa Allah ce bi annahum kanu mujrimina saboda sun kasance maballata ne daga cikin su akwai Abdullahi dan Ubayy dan Salul dawa shi ne shugaban nasu an ji sai rika rafa ya faɗi magana kaza ya faɗi magana kaza ya faɗi magana ka duba lokacin da za a tahi yakin yakin uhud sahabbar da suka hoto mutum dubu guda ne amma ya je samu gungun jama'a kaza ya ce musu kai ya za a yi kuɗe yaƙi da mutanen garin maka to kirkewa bai ishe kuɗa bukku da makami bukku da abin hawa ba dawaki ba raƙumma yana faɗi sun ɗauke shi a matsayin kamar shugaba jagora a nan garin madina kayan zama annabi muhammad sarasala wani lokaci yana tasiri a kan wasu daga cikin mutane sai da ya mai kusan mutum 300 a cikin dubu guda daga shi ne allah ke cewa saboda sun kasance mujirmai ne to irin waɗannan maganganu me yasa malai kawo su ana a cikin tsarin tahiyar addini za a samu munafukai da waɗanda suke jahilai a rura abin sai su zo su rika faɗa akan abin da yake gaskiya ne to kai da kake kan gaskiya wani abin kada dame ka wani abin da dama an saba haka ake yi malai cewa haula imin almunafiqin almu'asirina zaka samu su daga cikin munafukai yan zamani na yanzu saru suwa sun yi tahiya ala nahji aslafihim irin akan manhajin magabatan su munafukai hazwal quzzata bil quzza daidai taku akan taku yadda waɗannan munafukan suke su ma haka za ka cewa suna ma musulunci a yau malace wal munafiquna qadiman wa hadisan da munafukai a da da yanzu hinama yasubuna salihin min almu'minin lokacin da suke aibanta ko suke zagin salihan bayi daga cikin masu imani wa yalmizunahum kuma suke musu zumbe a rika nuna su ana cewa a haƙula imannallahu alaihim min bainina wai yanzu waɗannan su ne Allah ma ga ɗan dogo ku dube so suwa ne suwa ne ne ba amma mu ku dube mu gawa ne gawa ne gawa ne yanzu a ce duk gaskiya ne waɗanda ba su fahimta waɗannan su fahimta to za ka samu waɗannan maganganun iya daga cikin maganganun da su munafuka suke yi da kafirai mutanen annabi nomi suka ce mushi suka ce abin mai sauƙi ne in kana so mai imani da kai waɗannan mutanen da suke a razinu na badiyar ra'ayi wanda suke da ƙarancin tunani talakawa waɗanda ba kowa ba ka kore su mu sai mu zo mai imani da kai yake ce musu ya ku mutane na ba ni da wani hujja ko wani abin faɗi a wajen Allah in tsorattuhum in na kore su afala ta zakkaruna ko ku tuna irin wannan abu me zai ce wa Allah su suna ga a kori talakawa sai su su imani suna tsammanin cewa kasancewar su manyan gari in suka yi imani wani kayan gabas ne alhalimu sun ba cewa abu ne in kai kanka kama in ba kai ma kuma kanka ne ba wani da za ka amfana in kai kanka kama in ba kai ma kuma kanka kama to shine malaki ta anan allazina yalmizuna yasubuna salihina wanda suke zagin mutanen kwarai daga cikin masu imani wa yalmizuna suna nuna su yake cewa qad yata'allaquna bi ba'd ma hasal ba qad yahsulu min ba'dihim min ash-shubuhat yana yiwa kaga daga cikin wasu abubuwan da suka samu waɗancan magabata ya samu mutane da ake na yau su ma munafukan da su rika ɗauko shubuhohi sannan kuma halu ba haka na abin da ya samu waɗancan aka aibanta su zai iya samun wani a yau shi ma aibanta shi mina shubahati wazzallati yake cewa fayal bisuna biha ala nasi sai su rikida su juya wa mutane addininsu a dalilin kuskure da malam wane yayi sai a ɗauki wannan kuskuren ɗaya sai a rika kururuta shi ana kuzuzuta shi ana nuna cewa ai tahiyar da aka ce dama ga tanan to fa ga hau abin da suke yi wannan kuma hujja bane shi yasa malam yayi bayani a cikin wannan littafin kai ma wallafa littafin a karan kanshi dan ka zama dan birni a cikin tahiyar ka gane idan aka yi magana akan addini wani ya zo da sunan addini yayi wata kasassaba ruwan shi ba addini bane ba ba tsarin bane ba manhajin bane ba a shi wani dan wani shine kuskuren kuskuren shi akan shi ba yanda za a tuhumi tahiyar da wannan kuskuren na wani wannan yana da kyau mutum ya fahimci wannan لا يحكم على الإسلام من تصرف بعض المسلمين ba a hukumci akan musulunci akan aikin wasu daga cikin musulmi a ce ga wani musulmi yayi ƙarya yayi cin amana yayi yaudara sai ce duk ai tsarin haka ne dama dukkan musulmi haka suke ai ga wannan rashin hankali ne wanda wannan magana wannan wani abu ne wanda wale shi yayi shi ma karantarwar addinin ya bari yayi inda bi karantar addinin da bai haka maliki ta faqad yaqa'u min ba'di salihina min almu'minina kadhibun yana wanda daga cikin magabata ko mutumin kirki mai imani a same shi da kuskure na ƙarya yana yiwa aw khata'un ko kuma wani abin da kuskure aw zalla ko wani talalla da ya jashi aikata abin da ba daidai ba aw hawa ko wani abu na son zuciya aw zulmun ko wani abu na zalunci aw tajawuzun ko ƙetare iyaka akan wani abu maliki ta fayatiru bihal munafiquna sai munafiqai su tashi su yi ca su yi carab da wannan abu su rike sai ta kururuta shi a yi ta nuna shi wayan su buna halin mu'mini na umuman sai a jingina mummune gaba daya a ce ai kunga imanin nasu wanda shi ne imanin nasu mali ce wa ala nahwi hada ma ya fa'aluhu ba'dul maftunin al-mu'asirin haka zaka samu su daga cikin fitinannu a zamanance suna aikatawa fi tasaddihim lil akhta na kokarin bibiyar kuskure ina wane kuskure sai a huto aikatakace da shi baiwa ka dauki dan adam a matsayin shi dan adam ubangijin da ya halicce shi haka yi shi kace so kake kawai ya zama mutum tsarkakecce 100 bisa 100 bayuwa bayuwa ya zama tsarkakecce 100 bisa 100 bayuwa zai iya yin kuskure duk yadda ake ga malami ne duk yadda ake ga kaza ne daidai kaza ne abin da yi na daidai a tsaye da shi abin da yi na kuskure a bar mashi abin shi haka za ka samu wasu daga cikin mutane a yau idan ya kama mutum sai ya hige mutum gaba ɗayan shi min awwali ila akhir tun daga akinka har zarginka kacce kacce zai maka saboda wata matsala ɗaya da kake da kuna makamancin wannan dukkan khairat ɗinka alheran da kake da sauransu duka wanda ba a maka su ta wannan kuskure ne kuma rashin adalci ne maliki cewa wa ala nahwi hadha ma yaf'aluhu ba'd al-maftunin al-mu'asirin fi tasaddihim lil akhta allati qad taqa wanda yana iya yiwa ya faru kuskuren min afradi ahli sunnati da na ɗaya ku daga cikin waɗanda suke ahli sunna was salafi salih ko kuma magabata na gari mutum zai iya kuskure wa laysat hiya al-aslu fihim amma kuskuren da wani ne yayi ba shi bane asali a cikin tahiyya bal al'aksu bari dai akasin abin shi ne daidai kina abin da yake na rashin kuskuren da shi ne tahiyar kuskuren da wane wannan kuskuren shi ne shi malike cewa lauta ammalta ha wajatta ha hiya al'aslu inda khasumihim ahlil ahwa'i wal iftiraqi wal bid'i zaka samu dukkan ma'abuta bid'a idan na so yi magana akan wani ahlus sunna kuma makamancin wannan to zai dauki wani abu kuskure sai ya rike sai ai tasha duk ga alherai kaza duka wannan babu su kuskuren nan daya shine kawai abin da yake nema mallan iya kanshi malaci wa manahij wa manahij al manahij salafi ala khilafiha manhajin salaf kuma sabanin haka ne za a ba mutum adalci a cikin abin da yake ya aikata ne daidai abin da ya na kuskure kuma za a bar mishi kuskuren shi malaci bihamdillahi godiya ta tabbata ga Allah mai girma da uwaya walidhalika saboda haka malaci ra'aytu he naga cewa annahu min al-mufidi iya daga cikin abin da ke da amfani an aqida muwazanatan in kulla wani sikeli wanda zan auna baina manhaji salafi tsakanin manhaji da tsari na magabata na kwarai wa baina manahiji ahli al-ahwa'i da kuma manhaji na ma'abuta son zuciya ka duba yace muwazanatan baina manhaji salafi amma da yazo ahli al-ahwa sai yace manahij manahij saboda su manhaji ne daban-daban shi kuma manhajin gaskiya manhaji ne mai daya liyukhrijan nasa min az-zulumati aka ce ila nur ya fitar da mutane daga duhai duhun shirka zalunci abin da ya shahi ake kira shi da suna bid'a kaza kaza abubuwa ne da yawa saboda duk wani dan bid'a da zaka gani ya giga to shi ma da irin nashi bidiyoyi in ka je wajen wannan ɗan bid'an hallo ya ka samu su daban ne su ma wannan ka samu daban ne in ka samu ɗan bid'an garin nan in ka je ka ƙara gaba sai ga su ma nasu daban ne shi yasa malai yake manahij kenan manhaji ne daban-daban amma shi manhaji na magabatan kwarai tsarin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shari'a shi to shi wannan manhaji ne ɗaya tsari ne ɗaya a can Allah yake cewa ya fitar da mutane daga zulumat saboda duhu ne da yawa sai ka ce ilan nuri zuwa ga haske ɗaya wannan haske shine musulunci shine sunna shi kuma ɗaya ne ba diya bane to shine mallan ne yake cewa wa baina manahiji ahli al-ahwa'i yatabayyanu min khilaliha wanda zai bayyana a gare mu daga wannan awon da za a yi tsakanin manhajin salaf da manhajin ma'abuta son zuciya me zai bayyana a gare mu annal asla fi manahiji salafi al-haqq was-sawab manhajin salaf za ka samu abin da ke cike shi shine gaskiya da daidai saboda wani abu ne wanda ya zo daga wajen ubangijin da ya halicci bayan aka safkar wa annabi muhammad sallallahu alaihi sallama aka ce ima mutane bayanin ga da za su bauta wa allah wani shine daidai ya ce wa annal akhta'a wal mukhalafata allati takhruju an zalika ya ce kuskure da sabawa wanda za a samu daga karkashin wannan ya ce fahiyar zallatin wannan tanan lafiya ce ta jawo su daga cikin mutane wannan abu yake cewa laisat mahsuba alal manhaj ba a lissafa su akan manhajin akan tahiyya bal inda ma za a lissafa su akan mai kuskuren wane ne malice wa kazalika al'aksu haka kuma aka san abin me aka san wa huwa anna al-asl fi manahij ahli al-ahwa cewa asali a cikin manhajin ma'abuta son zuciya shine al-ibtida kirkire kawai sai murje da shi sai kirkire kaza sai ce kuma addini yanzu ba an gama abin da ya shahi maulidi ba bid'a ta maulidi ba to yanzu kuma ka jira kwanakin da za su so me zai biyo baya zagaye yau shi ko aka fara gane shi eh al-ibtida yau ba wani ga dama sai mai kafa kawai ce ai kaza kuma ya yi sai dai wannan abin da zai ce a yin Allah baya ba da lada kan shi wa ba da labarin haka annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce man amila amalan laisa alaihi amruna sai ce fawar duk wanda ya aikata wani aiki kowane irin aiki ne na kira ce fi siyaqil kalam tufidu al-umum kowane iri ne kai ne kake ga iya da kyau wallahi bai da kyau in dai manzala bai yi shi ba wallahi bai da kyau kowane iri ne gurbataccen tunaninka da lissahin ka ne ya nuna maka wai ka zanna iya da kyau amma bai da kyau ya ishe shi muni da kayan kayan wari kasance manzala sallallahu alaihi bai yi shi ba bid'a ba tana wani to zaka samu al-ibtida kirkire kawai sai kirkire abu kaza aka kwana biyu wani ma sai kirkira aka kwana biyu ma sai kirkira ana tambayar wani malami wai yanzu malam yanzu in kuka mutu kuma za mu iya yin wani lokaci kwarai da gaske kwarai da gaske ce haka wani duka min indiyati min jaza'i sayyi'a as-sayyi'atu ba'da wad dalala da abin da yake bata wal batil da abin da yake na banza malaci wa annas sawaba wal haqq was sunna istithna'un a cikin tahiyar irin waɗannan ɗan bid'a yace abin abu na daidai da gaskiya da sunna istithna'un tsuntowa ne tsuntowa ne nan kai wannan ba kalma ce ta gaskiya ba a ce ba gaba ɗaya haka suke a akwai abubuwan da suke ya daidai da sunna to amma za ka samu mafi yawa jarrabawa da shaidanci irin na iblis sai ga abin da aka kirkira na bid'an an yi ba shi kariya sama da na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam duk in kaga ana rigima an tada hankalin sun kasa zaune sun kasa tsaye to an taba wani abin da malamin su ne kirkire shi amma ga na manzon Allah kaca kaca mutane duk an sassaba amma kalin su ko aka la yuharriku sha'raka fi ra'sihi bai daga musu hankali malice wa qad athartu nasu fi hadhihi almuwazana a cikin wannan au'au da za mu tsakanin manhajin a manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da manhajin wanda suka kirkira yake cewa al-ijaz in takaita wal iktifa in wadatu bil usul al-amma da abubuwan da suke gimshikai na gaba daya wal manahiji wal manahiji yake cewa duna tafasil in wadi manhajin ba tare da nayi wani tafasil da ya a cikin shi ba yace ma'al ilmi ma'al ilm anna ba'd al-masail al-warida fi hadhihi al-muwazana tare da cewa wasu matsalolin da malam zai kawo a cikin wannan awon da zai yi ya ce waradar hadisu anha mun yi hirarsu a baya min khilali hazal mu'allif a cikin wannan daga shi wannan malamin da wannan rubutun ke da ya yi magana a kansu a baya wa gairihi da makamantansu wa ilaika bayanu zalika rike bayani akan wannan muwazana awu malam zai a ga manhajin suwaye na daidai na suwaye ba na daidai ba to malam ya ambata abubuwa daban-daban abu na farko yace awwalan arafna mun sani anna usulus salafi yake cewa cewa asalin magabata usul inda suke amsan addini yake cewa ahlus sunna ma'abuta bin sunnar manzon Allah taqumu ala sihhati masadir talaqqi inda suke tsotso addinin wuri ne lahiyayye bai da matsala sai ya sa maka baina qausain sai ya ce wahiya alqur'an was sunnah daga ƙur'ani da hadisi wanne ke da matsala cikinsu ba to daga nan suke tsotso addini abinda ya ma wafaƙal ƙur'ani wa sunna sai su ɗauke shi a matsayin addini duk abinda ya sa'a mashi kuma abinda ya sa'a ma ƙur'ani da sunna sai su bar shi to wannan abinda za ka ma kanka na adalci ka tsaya za ka bauta wa Allah wannan abin da za ka yi na bauta ina ne tushen shi a cikin littafin Allah ina ne tushen shi a cikin hadisan manzan Allah yaya sahabbai suka gane wannan abin suka bauta wa Allah Allah ya ce bautan ku daidai ne kuma na yarda da ku radiyallahu anhu wa radu anhu wannan shine abin da ya kamata kowane lokaci mutum rika lissafi akan shi malai ce wa ala salamati manhaji al-istidlal kuma sannan da lahiyantuwan manhajin kafa hujja wa taqrir da tabbatarwa ala nahwi akan hanya na ma zakartu abinda na ambata fi mabahasi sabiqi a cikin mabahasi wanda ya gabata min hadar kitab a cikin wannan littafi kaga an yi magana akan shi masdarut talaqqi inda ahli sunnati wal jamaa alquran was sunna kenan sauran bayanan sai ka same su a can malaci amma ahlal yanzu kaga sikeli an zuwa duwar dora bangare daya dora yanzu ga manhajin ahli sunna alkitab was sunna yace amma ahlal bid'ah amma ma abuta bid'ah karka sannafa kanka a ciki kuma karka sannafa kowa a ciki faɗin da ma cewa aiki ne kawai zai tabbatar da cewa wane ne ko wane ba wani suna bane ko ta kungiya kuna makamancin wannan ya ce amma ma'abuta son zuciya sai ya gani wannan aikin da aka waɗi to ni tsarin nake ta akan addini akan yayin da kai da kanka sai kama kanka da kanka au eh in ka fahimci abin da ka auna cewa fa akwai matsala to ka komo ka gyara Allah shi da mu amma ahlal bid'i amma ma'abuta bid'a kirkira da sunan addini wal ahwa da son bin son zuciya malaci fa inna manahijahum manhajinsu da tsarinsu da sistem ɗinsu fit talaqqi a cikin amsan addini wal istidlal da kan hujja wa taqrir al aqida da tabbatar da aqida yake cewa mukhtalifatun wa mukhalifatun fi dhalika kulli ya sha bamban kwata kwata ba maganar qur'ani ba ko hadisi sai mutum ya ce fahimta shi kaza sai a dora mutane akan shi shi yasa za ka mafi yawancin hanyoyin suna da wanda suke tahiya akan wannan hanya hanya kaza sai a ɗauko wani wanda shine makirkirin hanya sai a dasa sai a ce mabiya wani hanya wani sai a kiraye wani sai a ce wannan sune mabiya wani amma su mabiya annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sai aka ce ahlus sunna wani sunna ai sunnatu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam hanyar annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam malai ce wa bayanu zalika bayani akan haka ga sunan akan abubuwa kamar haka kenan sai zamanto tun daga bayyana da dama sai mu bar su insha Allah karatun satin su sai mu fara akan su kenan zamu zo mu ji malamin da zai filla filla kuma irin waɗannan bayanai mutum ya saurare su bi qalbin maftu kai iya abin da kake bukata shine ihdina siratal mustaqim ya rabb Allah ka shirye da mu tafarki madaidaici babu wani tatarruf ko ruko da kankamo akan kaza ko kaza a kai gaskiya kake nema ina kake amma daga lokacin da kace a mu ne ɗan kaza ko mi za ku kawo in yaran kullu ayatin la yu'minu biha kwanan kai kare Allah shirye da mu karantar da yaku annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam da ita اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام